اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما سبقنا سلاك الله وعلى آله إلى الصراط المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم تذكرت والأجواب والذكرى والذكرات لنهوي رسول الله والزفرات وفيه كراميس وبدي ولواتي وأملي إليه الدار والأبرات ولم آتهم شيئا يهبه سواه وفضله والذكرات وعليك عداه بغير محمد فمشير إلا فيه والنجمات فما أشك المعدون غير محمد وما يعشق المعدون دين درات وما وجد المعدون غير محمد فأحمد من رحمتنا رحمات لولا الحمد والشكر العظيم وأحمد عليه أجر من ربي صلوات أريد بك الماء وذنبي حاجزي وإن يلعز الماء والأموات محمد ما ينعم وهو عشر وعجب من عيسى وإبراهيم كل مسيرة والدعوات عليه صلاة الله ثم سلامه لنا أزمر من أجله بركاته عليه صلاة الله ثم سلامه فتغرب مني آمه عرفاته ويهلو شرابي من عريس ورومة وتمنو لنا الأنوار والثمرات فآتي طبيعا موطنا وإقامة لدى عرب الماء فتي قربات ولكن يا خير الأعلام فإنني حذر كرام ما الذي لا ذات عليك صلاة الله ثم سلامه تفرج بالآذان والقربات عليك صلاة الله ثم سلامه فتذهب بالساعات والنفقات عليك مع الآل الإكرام وسعده بها آمن الأسواق والذكرات والحمد لله a jiya ina tanin wannan baituka madiba karatun jiya inda yake cewa fa'ada a basu tiyanu mai ata nakatun wa safwana wa safwanu hatta sara mimman taqarrabu ko eh ya bawa sufyanu tagoyi guda 100 da kuma safwana har sai da har sai da ya zamo daga waɗanda aka kusanta su to nan wa maliku din nan da maliku la abbas da abbas a qara'u din nan shi ma suna ne eh suna ne jiya ina tana a cikin karatun mu za mu ji mun ce a qara'u eh a qara'u eh da na saurara aka aka zo ana man tambaya akan shi a ƙaraƙu yake sunan mutum ne ana man tambaya cewa a faraƙu wato a ƙaraƙu aka sa ba a faraƙu ba to ni kuma gaba ɗaya na ɗauka a faraƙu aka sa to a ƙaraƙu sunan mutum ne to shine da a ƙaraƙu suna ne na sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zamo wato a sai da aka yi masa kyaututtuka sosai sai ga kyautai ta wuce hankalin sannan suka zo suka musulunta to wannan yana daga ciki akwai maliku akwai abbasu akwai shi akrawu akwai safwani akwai sufyanu gaba ɗayan suna daga ciki da yake ka san shi shi lamarin Allah subhanahu wata'ala lamarin addini akwai waɗanda cikin salim alim waɗanda Allah ya yi nufin sa'ada a tare da su sai ga sun karɓi musulunci wasu kuma sai an je an yaƙe su sun ga wahala za su karɓi musulunci wasu kuma saboda kyauta ma za su karɓi musulunci saboda kyauta za su karɓi musulunci wani kuma da yadda za a yi kyautai da yadda za a yi yakin ba zai musulunta ba tun da Allah bai bai sanya haske a tare da shi ba har abada yawwa to waɗannan su suna daga cikin waɗanda su kyauta ce ta jawo su har suka shiga musulunci eh shine shi yasa ce fa kullun lahu fa kullu kullu dinnan ai dukka dukkan su waɗannan da aka ambata lahu akwai a gare shi malibin harbin abin da ke ga dan harbi din wato shine sufiyana na wannan kyautar da aka yi aka bada taguwa ɗari din su ma da haka aka yi masu shine ce wa inna ma yuga yurimi man hazahu zal muhabbu yace kai duk wannan abin wa inna ma kadai dai yugayyurni abin da yake jirkita ni ma'ana abin da yake sanya mani kishi abin da yake sanya mani damuwa shine manhajzahu wanda raban shi shi kuma da aka tashi raban sai aka bashi zal muhabbadu eh yawa wannan abin soyayya shine manzon Allah amma duk wannan abada taguwan nan ko abada kaza abada kaza ni ba shine damuwa ta ba a ni damuwa ta wanda aka ba manzon Allah ne fa shine fa shine yake jirkita mani wato shine nake jin eh dan wannan kishi kishi a zuciyata yawa yawa to shi ya je sake cewa da fi jiratin mai manyan ruwa Muhammad ko? Ya ce Ibrahim. Wannan shi ne. Saboda ai ka san lokacin da aka masa kyautai. Saboda an samo an samo ganima ne a yakin Hunayn. A yakin Hunayn ba a taɓa samo ganima da aka samo ba a yakin Hunayn. Tun da ake. To shi ne manzo Allah sai ya kira irin waɗannan din. Sai aka yi masa wannan kyautai aka babba su da yawa. Sai suka karɓi musulunci sai musulmai wasu daga ciki sai suka yi ta cewa haba ya za a ce mu mun daɗe ba taɓa samun ganima irin yadda aka samu yanzu ba a ce in za a bada a ce za a ba wani da wani da wani da wani da wani mu a hana mu dai kamata a ba da yawa kaga akwai irin masu wannan a hanja to shikenan a lokacin to manzala kuma har ya ji wasu sai manzala da ya kira wasu da ya kira su ya ce na ji kun faɗi kaza da kaza kaza da kaza ya ce lalle fa manzala a mun faɗa eh a to ya to sun san manzala ne eh sun san manzala shi ma dan a fitar da wani hukunci ne shi yasa suka faɗa haka da yake ne ya ce to to lallai abin da ne hakan na yi ne don a jawo a tattaro zuciyoyinsu ɗin mu zo mu ƙara yawa a musulunci mu yawaita a cikin musulunci don haka na jajjawo zuciyoyinsu haka aka ba su da yawa shin ku ta yaya za ku damu ku da Allah ya ba ku ni eh su da su kuma dukiya ce za su tafi tare da ita su tafi can ni kuma duk inda kuka tafi muna tare duk inda na tafi muna tare to ta yaya za ku ji wani zafi ai sai suka ta murna sai suke ta murna su ma akan haka eh sai suke ta murna to shine nan shehu Ibrahim ke cewa yuga yuri li man hazza huzal muhabbib eh wadanda sun sura ban su shine manzo Allah wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ni wannan shine kishi na yawa na'am tazakkartu wal ashwaqu waz zikiratu linawi rasulillahi wal wal muzaffaratu wal muzaffaratu tazakkartu ina tunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ambatansa wal ashwaqu shauƙin begena wa zikiratu da shi wannan tunawai wato shi wannan ambatan ya tabbata ne da na hawi rasulullahi a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zafaratu wa zafaratu fa'un dinnan da wasali sama ne a gyara ba dauri bane wa zafaratu da da rurina wa fihi garami garami tsananin begena summa wajidi sannan tsananin soyayyata walau ati da kuma tsananin radadina wa fihi ya tabbata ne a cikin sa wa umli ilaihi ina shirkar bege da yabo ilaihi zuwa gare shi addahara matakar zamani wal abaratu haka nan kwararar hawaye na ma duk suna a cikin sa ne duk a cikin su suke walam ahadu yace bana zatan in fil kauni sha'an uhibbu in dinnan za'ida ce bana zato ahadu dinnan na zato ne a ina ne muka yi shi ma cikin diwani
Alhaji.
eh Alhaji.
alhaji nan kuma ai na ci wannan kuma na hababba ne ka faɗo na ji na na cikin sauka biyu ko? Eh, sauka ta uku kai. Eh, na cikin sauka ta uku. Wannan shi kuma a hajjuhu.
Lam ahadihu daru mudrak.
Yawwa, lam hajjuhu dara mudraku lalle shi ne. Ba na zaton shi matuƙar zamani ana riskar shi. Eh, to, ahaju, lam ahadi ba na zato. Firkauni a cikin kasantattu shay'an wani abu uhibbuhu da nake son sa. Siwahu in dai ba shi ba. Fa waqti wartsakewa ta shine waqti. wartsakewa ta fi ya tabbata a cikin shi wasa karata da kuma mayina wa hal ya tahata hubba gairi muhammad shin yanzu zai yiwu soyayyar wannan annabi muhammadu fama shi'iru illa fi ai duk wani yabo bai bai zama ba sai cikin sa wannan ga mata da kuma rerawar miliyoyi sai cikin sa kawai ake yi fama a shiqal maduna fama din nan wato ma ce nafiya ai fama a shiqal maduna almaduna waɗanda suka shuɗe fa ma a shiga ba su shauki ba gaira Muhammadu inda ba annabi Muhammadu ba ba wanda suka shauki inda ba shauki annabi Muhammadu ba wa ma ya ashiqul maduna wa ma ya ashiq wannan kuma ma din ba nafiya bace ba ita kuma wannan ce mace mausuliya ai wa ma ya wa ma ya ashiqul maduna abinda waɗanda suka shuɗe suka shauki akan sa abinda shine mausuliya kenan abinda waɗanda suka shuɗe suka shauki a kansa fil hadaratu ita ce wannan halarai wannan halarai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wa ma wajada ma duna shi ma wannan wa ma dana ita ma la wato nafiya ce ita kuma ta ma nafiya ce wa ma waje da ma duna ai da kun ga illa ko gairu to kawai nafiya ce eh da kun ga ma ko gairu ma'ana inda za ku ga istisna'i to nafiya ce kawai a kula da kyau wa ma waje da ma duna al ma duna waɗanda suka shuɗe ba su yi tsananin bege ba gairu Muhammad inda ba annabi Muhammad ba fa ahmadu wato ahmadu rahamatu rahama ce min rahamanina daga rahamomin mu eh daga rahamomin mu laula hamdu yabo ya tabbata gare shi wa shukuru da godiya al'azimu mai girma wa ahmadu wato shi aham wa ahmadu alaihi wa ahmadu shi ahmadu alaihi atat min rabbihi salawatun a gare shi ne atat salawatu salatuttuka suka zo min rabbihi daga ubangijinsa shi ahmadu Uridu duk almagi, ina nufin gamuwa da almagi mai shahewar bata, wazan biya hajizi amma ga zunubi na ya tsare ni wa in ya laha zulmaji idan mai shayiwar bata ya hararo ni duwi da aka batu to za a nade duk wani tuddai muhammadu annabi muhammadu mahir mai shahiwa ne ahmadu shi yafi kowa yaban Allah wa huwa hashirun shine za a taro halitta gaba ɗaya a gaban shi ya zamo gashi ga halitta an taro su a gaban shi wa akirun shine karshen cikamakon manzanni man ta'alu bihi darajatu wanda daraja take daukaka bihi da shi ita duk ita kanta daraje da shi ne take daukaka da Isa wa Ibrahim kullu maziyatin da Isa da Annabi Ibrahim akwai kullu maziyatin dukkan daraja gare su kaza da wannan fa lahuma a gare su ita daraja ta tabbata menene at-tabshiru shine bishara Annabi Isa yayi bishara a cikin littafinsa amma yayi bishara ya zo da bishara a littafinsa wadda a wato shi kuma annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce Allah ka tada wani manzo a cikin Makka da zai tsarkake su ya shirye da su kuma sai aka taro manzon Allah. Ya wato wannan wannan addu'a da suka yi da kuma bishara da annabi Isa yi duk daraja ta tabbata a gare su saboda wannan addu'a da kuma bishara. Eh alayhi salatu lillahi summa salamu salatan Allah da amincin Allah ta tabbata gare shi fata qarubu minni amuhu arafatu arafatun wato filin arfa fata qarubu ta kusanto min ni da gare na amu a cikin wannan shekara ta wani samu na jinayi na yi wannan aikin. Wa ya hajju sharabi abin sha na yayi daɗi min arisin wa rumatin daga rijiyar arisu da rumatu wata dalila na anwaru hakakai su su kusanto gare mu wasta maratu da 'ya'yan itatuwa fa'ati baqi'an na zo wa baqi'a mauhinan da daddare wa iqamati amma gurin zama na lada harami da maji yana annan harami na mai shagewar bata faci kurabatu wannan shi ma wannan ma ibada ne eh zama na a kusa da rauda a cikin madina cikin masallaci wannan ma ibada ne unajihi ina mai ganawa da shi ya khairal anami ina cewa ya fiyayyen talikai fa innani haqiqa ni asiru garami ni maribacin bege ne maribacin yabo ne madalabi abinda nake nema lahazatu ka hararo ni ya rasulullahi idan ka hararo ni na san komai na same shi kuma na gama da komai alaika salatin layi summa salamuhu tufarriju lil ahzanu wal kurabatu alaika wato alaika salatin layi salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka summa salamuhu tare da amincin sa tufarriju lil ahzanu a gyara ba ahzana ba idan ka ce ahzana to dole ana buƙatar suna ana buƙatar wannan mubtada'i a ce tufarriju ahaz wato tufarriju lahu ko tufarriju salatu wato talatin ya yayi a gare ni al'aza na fakin ciki to amma nan ya zama na ibil fa'il an gane ko ba fa'il abin da aka yi zama tufar rijul lil ahzanu a yayi mani bakin ciki wal kurabatu da kuma bakin ciki wal kurabatu da bakan ciki a yayi mani alaihi salatu lillahi wa salamu salatin Allah da amincin Allah ya tabbata gare shi fatashulu lis sa'atu wato abba'atu biyayya wannan faqatu da kuma ciyarwa fata li su yi sauki a gari ni su yi sauki a gari nan ma fata hulu da rufu a za'i ba ta hala ba fata hulu da rufu a za'i eh duk irin wannan ne fa wannan dan wata ta wata zai yare yare da ta jin zala suna ta abin ga to Joe Ibrahim ma gashi ne yayi kaza su su da ba san Joe Ibrahim ba baya ma wasali yayi baya wasali duk mutum wasu da tafan nasu wasu daga cikin almajiran shi ne za su dauko suna yin wasali wani kuma zai iya zamantowa ma daga kwamfuta ne amma har yanzu ba za ka taɓa jin sun ce ba za ka taɓa jin sun ce ai wannan rubutun da aka yi ba a cire wannan kalmai a sa wannan kalmai shi ne ba eh yadda zaka a an shi gidan nan ma ga wani wasali nan gurin bai gyara ba a cikin littafin ki kaza bacci irin hauka irin nasu sun manta kwamfuta take yi eh, sa'i ga yadda abin yake ta yi shi gidan bai taɓa yin wasali ga littafin shi ba ya bada a'a duk in ya gama littafin kai daidai ya tsara littattafan ma kawai ya gama rubutun shehu aliyu sai sai ke turo mashi yawa katibi ba shi ne yake gyaggyara shi ya aza ko diwani shehu aliyu sisa shi ne ya ɗauko ya ɗauko wannan ya aza shi daidai nan ya ɗauko wannan ya aza shi daidai nan duk shi ya yi wannan shehu ibrahim shi kawai kasidin shi yake rubutawa kawai sai dai ya jika masa eh shi ake sa ta ne ya ce din wata ziyini ko eh wa- bi ta ziyini madai wato shi katibi na ne da ƙawatar da yabona gaba ɗaya ya ƙatar da shi ma'ana yana rag- gyaggyara shi shi ke gyaggyarawa eh yaushe Ibrahim ya tsaya yana wasa biyu na ne yara ne wannan ne yara ne eh to ai shi ne da ya zaɓi wannan nan masu daina wahalar da kan shi ya zaɓi almajin shi Ibrahim sun in sun ji suna magana nan gyare gyare ko sauraron su ma ba sa yi ko sauraron su ma ba sa yi eh to sai ya zama kwamfutan sai kuma zai iya zama daga wasalin ne can ɗin wani shi ma ya zama abin gane kuskuren alƙalami saboda wani in yana yi wani gashi ma yana yi din tafiya yake yi amma abin nashi kuma sai ya zama wani tunanin zai iya zo mashi kawai ma bai san ya rubuta ba ya wuce duk hakan na kasancewa Mm, duk hakan na kasancewa yanzu nan nan baka ji nan ba nan muna yin karatun nan na jiya da muka ce a karau sai muka ce a farau kawai muka tafi a haka muka ce a karau ne a rubuce duk da hakan yana zuwa duk hakan yana zuwa duk tunanin wani abu ya zo ma kana cikin karatu wani abu ne zai zo ma kawai kaɗan in ya zo ma shi kenan kuma sai sauri ya fita haka yake yi sai dai hakan na ganin cewa shi yasa duk wanda ka yana ko neman wai dan ya dan ya gyara ma wani littafi ko wani abu ka ga yana yana mai wai abin ga wai bai bai zama mai ilimi ko wani abu to wani irin jahili ne jahili ne sai dai in wanda jahilin nashi dama shi bai ne shi kullun cikin haka yake shi kullun cikin haka yake dama in yana karatu kawai yana yin irin kuskure da sauran dandanan da dandanan to dama wannan zai iya zama cewa rashin karatu ne kullun kawai dan in zai kawai cikin kuskure yake to nan shi ne an fahimta ko na'am alaihi ma al'ali al-kirami wa sahbihi salatan Allah da aminta Allah dan tabbata gare shi ma al'ali tare da alayi al-kirami manya manya wa sahbihi da sahabbai bi adama lil ashwaqu da shi wannan salatan al-ashwaqu shauki kika wa zikiratu da ambato damali ta dawwama a gare ni alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihati wa salatu wassalamu ala sahibi darajati wa mustahiqil kamalati sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawil maqamati wal karamat وعلى آله حق بيته ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله كذل الحق ولا إله إلا أنت وعلى آله حق بيته ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله Allah yadda ka nuna mana sauki wannan lissafi lafiya ka sauke shi Allah Ubangiji kuma ka sauke mu a cikin halaran manzan Allah ya ka sauke mu a cikin halaran manzan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Ubangiji ka ba mu albarkar wannan littafi Allah ka ba mu albarkar wannan littafi Allah ka ba mu albarkar wannan littafi Allah Ubangiji ka kara mana kusanci da sumu da musho Ibrahim Allah ka kara mana kusanci da sumu da musho Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidimar da suke wa addini Allah ya ba mu albarkacinta Allah ya ba mu albarkacinta Allah ya ba mu albarkacinta Allah inda muka kuskure cikin wannan karatu Allah kai mana afuwa da karancin ilimi inda muka daidai kuma Allah kai hadiyar karatun zuwa ga shi alfaman manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah muna tawassali da wannan karatu da muka yi Allah kai mu iyayen mu albarka Allah ka ɗaukaka su Allah kai musu daraja Allah kara musu daraja wanda suka rasu kuma Allah ji su Allah kai haske kabarin su Allah kai haske kabarin su alfaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah biya bukatun mu Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Albarkan mun da Allah. Allah ya ba mu ilimi mai albarka, Allah ya ba mu ilimi mai albarka, Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Allah ya raba mu da ilimin da ba shi da amfani, Allah ya raba mu da ilimin da ba shi da amfani. Alfarman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Ah, Mu karanta salatul fati kafa uku hadiya zuwa ga ah, Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anu da wannan tarihi. Allah Ubangiji ya ƙara masa kusanci da manzan Allah ya ƙara masu haske alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musu da sunan da fatiha alari da sunan musulmi da musulmi da fatiha uku ga iyayenmu yanzu fati Allah ubangiji ya muku albarka